الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وإمام الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على منواله واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن كان شأن الدنيا هو الزواج ومصير الإنسان هو الفناء فلا ينبغي أن تغرنا هذه الدنيا بزخارفها الفانية وزينتها الزائفة لأنها ليست بدار قرار كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أيها الأخ العزيز اغتنموا الفرصة قبل فواتها والوقت قبل مضيه يقول شمس الدين ابن القيم اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا اخي الكريم الموت كاس انت ذائقه وقد ذاقه قبلك اناس من ذوي العلم والسلطان والمال والجاه وعلامه زوال الدنيا كمالها وازدهارها انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون ايها الاخوه الاعزاء عليكم بالمعروف قولا وفعلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم زيادة في العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة yan uwa ina sanatar da kaina da ku makomar mu ta har abada titin da ba wanda ya sai kauce masa ina sanatar da mu gaba daya mutuwa da kusantowar tashin kiyama babu wani yini da rana ke fitowa cikin sa face sai muna mu kusantan kaburburan lokaci ya riga ya wuce duk da muna rayuwa ya zuwa wannan mintuna da nake magana cikin su abinda zai biyo baya dan kaɗan ne in an kwatanta da abin da ya wuce cikin tsawon rayuwar da Allah ya yanka mu duniya sanin mu ne manzanni sun zo ɗaya bayan ɗaya tun daga annabi nuhu alaihi salam zuwa ga shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk mun yarda shi ne na karshe daga shi babu wani annabi da za a sake turowa har ya zuwa tashin kiyama wannan kadai ya isa nuna muka kusantowar tashin kiyama tun da aka ce shi ne annabin karshe wannan kadai ya isa shiryar da kai cewa shekarun da suka wuce na duniya in an kwatanta da wanda suka rage lallai waɗanda suka rage din kenan sun zama kaɗan dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake cewa an turo ni ni da zafin kiyama muna kamar haka da juna ya nuna dan yatsun tsakiya da manuniya irin yadda ba wani abu na rata tsakanin manuniya da dan yatsun tsakiya to haka alaka ta take da tashin kiyama daga ni sai ita in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin yace an turo ni sai in zanto muqaddima na tashin kiyama a wani hadisin yace an turo ni sai in zanto kamar ni ne iskar da idan an ga taso wata kiyama ta sallallahu alaihi wasallam alkur'ani mai girma ya tabbatar da wannan hakika na kusantowar tashin kiyama a cikin ayoyi masu tarin yawa ata amrullahi fala tastajiru اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة waɗannan ayoyi abin da duk suke cewa al'amarin Allah ya zo mai kusantowa ta kuso lokacin hisabi ya matso kiyama ta kusa tsayawa saura kaɗan saura kiris abin mamaki shine gaba ɗayan ayoyin wajen ba da bayanin tashin kiyama sai suka zo da fi'ili mazi wanda ke nuna kamar an yi abin an kare don nuna tabbatuwar faruwar a wurin Allah ta'ala yan adam ne suke ganin kiyama a nesa amma a wurin Allah ta fi kusa zaman tsowa kusa da haka yace wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir al'amarin ta kiyama a wurin Allah tamfar kiftawar ido ne ko abin da bai kai kiftawar ido tsawo ba domin Allah bai iko ne akan komai tare da haka kowane yini gurace-gurace muke kara kullawa manufofi da dama muke zanawa da muke so mu cimma a rayuwar mu ta duniya lokacin mu na karewa muna kusantar kabari zukatan mu na kara kaura cewa ubangiji da nisa da Allah da nisa da tafi kiyama da yawan mu kai kawo kunsa cikin me zai samu a duniya ne ba ya zai gyara alaka tsakaninsa da Allah ba ya zai tara duniya ya tara ya taskance har yanzu bai gushe ba yana nema yana kara neman daɗi yan uwa mu sani cewa kafin mu waɗansu sun rayu a bayan duniya mawadata da masu mulki malamai da sarakuna masu ƙarfin iko amma yau an wayi gari babu su ƙasa ta haɗiɗiye su babu abin da muke iya gani cikin abin da suka tara na dukiya sun fitar da ma'adanai a cikin ƙasa sun kakkafa masana'antu sun samar da wani ci gaba da wayewar kai da binnanci irin wanda har kiyama ta tsaya da wuya a sake samun irinsa alkur'ani ya ba da shaida bisa da cewa ci gaban da aka samu a shekarun da suka wuce ko a al'ummomin da suka wuce ya ribanya ci gaban da muke da shi na duniyar mu yau duniyar kwamfuta duniyar da dan adam ya je duniyar wata duniyar da dan adam ya samar da kafofin watsa labarai da isar da sakonni na kusa irin su fax da talban da sauransu irin ci gaban da ya wuce baya nan ninka wannan da shaidar alkur'ani mai girma Allah da kansa ya faɗa cikin suratul rum a walam yusiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asaru al-ard wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun yace ba za su yi tafiya ban kasa ba su duba su ga karshen waɗanda suka gabace su su waɗancan da suka wuce bayan sun fi na yanzu tsananin karfi ta kowane irin karfi karfin soja karfin jiki karfin dukiya kowane irin karfi wa asarul ard sun binciko kasa sun fitar da ma'adanai sun kafa masana'antu wa amaruha aksar min ma amaruha sun raya kasa sama da na yadda na yanzu za su raya kasa wa ja'atun rusuluhum bil bayyinat manzannun su sun zo musu da hujjoji sako daga wajen Allah wahayi na cewa yi kaza ka bar kaza lokacin da manzanni suka zo musu da hujjoji da wahayi daga wajen Allah umarni da hani sai suka dauka cewa ilimin da suke da shi na technology na physics na geography na dukkan tattalin arzikin kasa masana'antu ya wadatar da su ba su bukatar ubangiji saukar da wahayi daga sama shi ne abin da wata surar ta faɗa falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al ilmi yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji daga Allah umarni da hadi sai suka gamsu suka wadata suka yi farin ciki da takamar da ilimin da da ilimin ci gaban mu ya ishe mu duniyar mu ta wadatar da mu bari ko bi ma inda kun mina ai suka yi alfahari da irin abin da Allah ya ba su da ilimi kaga kenan suna da ilimi tun da manzanni suka zo ba sai da su ba ubangiji ta Allah ya tafiyar da su ya kuma tabbatar mana walaqad makkannahum hakika mun tabbatar da su a ban kasa kowace irin nau'i na tabbatarwa fi ma in makkannahum bi cikin abin da ku ba mu tabbatar da ku ba. mun ba ku mun ba su irin abin da ba mu ba ku ba mun ciyar da su gaba irin wanda ku ba ku da shi manya manyan malaman tafsiri ire-iren su ibn kasir su imam al-qurtubi sun yi ishara zuwa ga wannan hakika na cewa lallai a duniya da ta wuce ta baya akwai wata hazara akwai wani civilization akwai wani ci gaba wanda aka yi wanda har yi duniya ta tashi da wuya a sake maimaita irinsa karkashin waɗannan ayoyi amma me ya halakar da na farko ci gaban da suka dauka na duniya suka yi watsi da addini sai ya kasance ubangiji da ala ya dammara su suka waye gari sun zama khabaru kana suka zanto a hadisi hira abin tattauna a wurin majalisai kamar ma ba a taɓa yin su ba fa asbahu la yura illa matakinuhum suka waye gari ba abin da ake gani sai kangaye sai kangaye na ginin da suka zauna a da kamar ba a taɓa samar da su ba duk wannan na nuna mana duniya ashe ta kai ta siyasi kuma lokacinta mai yankewa ne inda za mu ba ayoyin alkur'ani mai girma da kistocin waɗanda suka wuce baya za mu ga hazara irin wanda zamanin yau bai taɓa ta ba amma tare da haka masu ita Allah ya tafiyar da su to dan menene dan adam dan ya samu kansa cikin wani hali cikin wani ci gaba cikin wani yalwan arziki sai wa Allah girman kai baya tuna musu wannan yan uwa mu sani cewa duniya dai karshen ta gushewa ne makoma dan adam kuma ko ya ci ko ya so mutuwa da haka karro ɗaya daga cikin mu yadda duniya ta ruɗe ki da adanta da kawar da take ciki mu sani cewa alamar gushewarta shine ƙara kasaitar ta da kamalarta yayin da dukkan diganga ta fi zaki da yawa tana dab da hujewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram abinda duk ke fan kasa dole zai gushe abinda zai wanzu shine ubangiji ta'ala shi kadai kullu shay'in halikun illa wajha lahu al hukmu wa ilayhi turja'un dan haka ya dan uwa ribaci lokaci kafin wucewarsa ibn al-qayyim ke cewa ishtari nafsaka al-yau sai kanka a yau fa inna suqa qa'ima kasuwar tana nan tana ci wa zaman mawjud kana da farashin a hannunka da aljihunka wal baba'i rakhisa hajar gaba ɗaya da Allah ke kadawa kararrawa rahusa ce ne ta ba ta tsada yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim rakhisa ce fada'i din rakhisa yace yi kokari tun yau wa sayati ala tilka suqi wal bada'i yawmun akwai wani ne na nan zai zo samu wannan hajar zai zo samu wannan kasuwar la tasilu fihi ila qalilin wala kathir ko kana son ka sai haja karama ko ba ku baka da halin da zaka sai ta wani ne ne zalika yawmut taqabul shi ne yinin da za a yi wa dan adam kamun gaskiyar sa kasancewar an boye shi ba za ka san zuwan ba sai kwatsam la ta ake kun illa ba su ta ba za su zo muku ba sai kwatsam ba su so ba tsammani ya dan uwa ka sani cewa mutuwa wani kofi ne da dole sai ka ɗanɗana abin da ke cikinsa kafin ka an samu waɗansu mutane wanda suka fi kima da daraja da komai sun ɗanɗane sun riga sun wuce ashe alama shi cewa kai ma dole za ka ɗanɗane shi mu sani cewa yayin da duk muke ganin mun ci gaba to lokacin muke kusa da karyewa al'amarin ubangiji haka ce ba za a yi haka abu sama ba sai sai ya kwantar da shi kasa can abul bakka al'andalus yake cewa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharra bi tibil aishi insanu hiya al-umuru kama shahadtuha duwal man sarrahu zamanun sa'atu azmanu وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شر أين الملوك أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما هذه قارون من ذهب وأين أوس وشداد وقهطان أتى الكل أمر لا مرد له حتى مضوا وكأن الأمر ما كانوا وكان ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيب وسنام duk sun riga sun tafi كم أهلكنا قبلهم في القرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد حلب محيط من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا سوى ثناء المعروف تقي مصالح aikata ayyuka na gari su ne suke samar da mutum daga mummunan cikawa wasadaqatu khafiyyan tubti'u ghadab ar-rabb sadaka a boye ta zakka ko ta dole ko a ko ta nafila musamman ta nafila dan ta zakka san ka bayyana dan ka durewa dan ka ijewa kanka tuhuma yin sadaka a boye tubti'u ghadab ar-rabb wannan na fitar da fushin ubangiji وسيلة الرجل زيادة في العمر فذا الله تسادة الزمن yana ƙara yawan shekarun mutum a duniya wa kullu ma'rufin sadaka dukkan wani aiki na gari sadaka ne wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fi akhirah ma'abuta aiki na gari a nan duniya su ne ma'abuta sakamako na gari a ranar tashin kiyama wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fi akhirah ma'abuta mummunan aiki a nan gidan duniya so ne wa abuta mummunan sakamako a ranar tashin kiyama وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان اللهم أعز الإسلام